إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن مما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه أن مع كل إنسان ملكين يكتبان كل ما يصدر من إنسان من خير أو شر قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون قال الإمام الطبري رحمه الله وقوله وإن عليكم لحافظين يقول وإن عليكم رقباء حافظين يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم كراما كاتبين كراما على الله كاتبين يكتبون أعمالكم يعلمون ما تفعلون يقول يعلم هؤلاء الحافظون ما تفعلون من خير أو شر يحصون ذلك عليكم وقال تعالى في آية أخرى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال العلامة الصعدي رحمه الله إذ يتلقى المتلقيان أي يتلقيان عن الأبد أعماله كلها واحد عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات وكل منهما قعيد قعيد بذلك متهيئ لعمله الذي أعد له ملازم له ما يلفظ من قول خير أو شر إلا لديه رقيب عتيد أي مراقب له حاضر لحاله ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الملائكة تكتب أعمال العباد منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المحجر كمثل الذي يهدي البدن ثم كالذي يهدي, يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيض متفق عليه وقال رجل وهو يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول أخرجه أبو داود عباد الله وإن من مظاهر يوم القيامة ذلك اليوم الذي لا ريب فيه نشر هذا الكتاب قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فكل إنسان يلزمه الله تعالى طائره في عنقه أي ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازما له لا يتعداه إلى غيره فلا يحاصب بعمل غيره ولا يحاصب غيره بعمله فيجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا كما قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله يؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه من أحوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلادل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل وبعد إعطاء الكتاب يقال لكل إنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت وقد هوى الكتاب جميع ما عمله الإنسان ففيه الجليل والحقير والفتيل والقدمير والصغير والكبير وحينئذ ترى المجرمين مشفقين مما فيه من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة ويقولون يا حسرتنا وويلتنا على ما فرطنا في أعمالنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها أي ضبطها وحفظها ووجدوا ما عملوا من خير أو شر حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا عباد الله فأما من أوتي كتابه بيمينه ويقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقي هاؤم اقرأوا كتابي أي خذوا اقرأوا كتابي لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات إني ظننت أني ملاق حسابيا أي قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة أما الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله فحينئذ يندم غاية الندم فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية يعني موتى لا يعني موته لا حياة بعده قال قتادة تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أقرب إليه منه ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبعثا بل خلف الأمر إلي وحدي فلا معين لي ولا مدير فإنها يقول الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه عباد الله هذا كائن يوم القيامة لا محالة لذا فلينظر كل واحد منا ما يملأ كتابه به أيملأه بالأعمال الصالحة من صلاة وذكر وصدقة وبر وصلة أو يملأه بالمعاصي والسيئات فيخسر الدنيا والآخرة ومن أهم وأوكر وأوجب ما يسطر للإنسان ما يسطر للإنسان في كتابه التوحيد أي أن يكون موحدا لله تعالى في في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فلا يكون مشركا بالله تعالى لأن الله يقول لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية وتذكروا دائما عنا عليكم لهافذين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون استهيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستهيون أن يراكم عليه من هو مثلكم والملائكة تتعذى بما يتعذى منه بنو آدم وإذا كان ابن آدم يتعذى بمن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين والله المستعان وبارك الله لكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك أنقوى مسلمين أيوه دبر متونة جمعة مي البركة تنا مغانا ني daga akan ɗaya daga cikin yanayi da hali da dukkan wani mutum ko aljan zai samu kanshi a cikin ranar tashin alkiyama yana daga cikin abin da Allah ya ba mu labari cikin littafinsa mai girma cewa kowane mutum yana tare da mala'iku guda biyu da suke rubuta dukkan abin da yake aikatawa na alkhairi ne ko na kishiyarsa Allah ya ce wa inna alaikum la hafizin ku sani tabbas akan ku akwai masu kiyayewa akwai masu kula daga cikin mala'iku kiraman masu girma katibi na masu rubutawa ya alamuna ma tafa'alun suna sanin dukkan abin da kuke aikatawa imamu tabari rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin shi na wannan aya ya ce faɗin Allah wa inna alaikum la hafizin ai wa inna alaikum ruqaba akan ku akwai masu lura masu sa ido hafizina masu kiyayewa yahfazuna a'malakum suna kiyaye ayyukanku suna lura da ayyukanku wa yusunaha alaikum suna kididdiga muku waɗannan ayyuka Allah ya ce kiraman katibin Imam Tabari ya ce ai kiraman ala Allah masu girma ne a wajen Allah waɗannan mala'iku katibina masu rubutawa ne yaktubuna a'malakum suna rubuta ayyukanku ya'lamuna ma taf'alun suna sanin abinda kuke aikatawa na alkhairi ko na sharri suna kididdige wannan a gare ku suna rubutawa wani aya ta nuna cewa kowa yana tare da masu kula da shi da masu sa ido a kan shi wanda suke rubuta abin da yake aikatawa a wani gurin Allah ya ce iz ya talaqqal mutalaqiyan yayin da masu karba suke karba su biyu suke karbar suke ma'ana karba aikin bawa da yake yi suna kididdigewa anil yamini wa anil shimali qa'id dama da hagu suna nan suna zaune suna tare da mutum ma yalfizu min qawlin ba zai wani lafazi ba na wata magana illa ladaihi raqibun atid face a wajen akwai mala'iku waɗanda suke halacce waɗanda suke lura da duk abin da yake yi al'allama as-sa'di rahimahullahu ta'ala yace iz yatalaqqa al-mutalaqiyan yace yatalaqayan 'an al-abdi a'malahu kullaha ma'ana yayin da waɗannan mala'iku guda biyu suke karɓar dukkan ayyukan bawa wahidun 'an al-yamin ɗaya yana dama yaktubul hasanat yana rubuta kyawawan ayyuka والآخر عن الشمال ديكم هنا حقو يكتب السيئات ينا ربوت مونا نن أيكا دمتن يا أيكتا وكل منهما قعيد بذلك kowanne an ajiye shi ne yana zama don wannan aiki mutahayyi'un li'amalihi alladhi u'idda la yana shirye don yin aikin da aka tanade shi don yayi sannan mulazimullah yana lazimtan mutum ma yalfizu min qawlin mutum ba zai faɗo ta magana ba ta alkhairi ko ta sharri face a wajen shi akwai raqibun ay muraqibullah wanda yake lura da shi cikin waɗannan mala'iku sannan hadirun atidun ay hadir yana kuma gurin yana kallon abin da yake aikatawa da haka waɗannan ayoyi da ma sauransu daga cikin ayoyin alkur'ani sun gwada cewa dukkan mutum yana tare da mala'iku da suke sanya ido kan abin da yake aikatawa suna rubutawa wasu magabata suka ce hatta maganar da babu wani abu a cikin ta na zunubi ko lada suna rubutawa misali mutum ya ce zan ci abinci ko zan sha ruwa ko zan zauna suka ce wannan kalmomi ne da babu wani abu na lada ko alhaki a ciki amma dai suna rubuta dukkan komai da komai ya zo haka nan a cikin hadisi da yake gwada mala'iku suna rubuta abin da bawa yake aikatawa misali hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaito daga abu huraira ta allah ya kara masa yarda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ranar juma'a ta zo to kowace kofa daga cikin kofofin masallaci akwai mala'iku akan wannan kofa waɗannan na daban ne aikinsu ranar juma'a suna zuwa kofar masallaci kowace kofa daga cikin kofar masallaci yaktubuna al-awwal fal awwal suna rubuta wanda yazo da farko sannan wanda ya biye masa kowa suna rubuta wani yazo lokaci kaza karfe kaza haka za su ta rubutawa suna rubutawa da liman ya hau kan minbari sai su nade wannan takaddu shikenan su ma sai su zo suna sauraron huduba duk wanda yazo bayan liman ya hau minbari to sunan shi ba zai shiga cikin wannan list ba manzo Allah ce kwatankwacin mai gaggawa mai zuwa sallar juma'a da wuri a sa'a ta farko kamar wanda ya bada sadaka ne da raƙumi ladan shi kamar wanda ya bada sadaka ya sai raƙumi na dubu ɗari biyar shida ko bakwai ko miliyan ɗaya yanka ya sadaka ladan da za a ba wanda ya zo a sa'ar farko wasu malamai suka ce ana lissafa sa'ar daga hudowar rana ta ranar juma'a sai ma'ana a kalla cewa zuwa lokacin da liman zai hau mimbari sai a kasa wannan lokaci gida biyar to wanda ya zo a lokaci sa'a ta farko zai samu ladan wanda ya yi sadaka da raƙumi sannan wanda ya zo a sa'a ta biyu lokaci na biyu zai samu ladan wanda ya yi sadaka da saniya sannan wanda ya zo a sa'ar da ke biye da wannan shi kuma zai samu ladan wanda ya yi sadaka da rago sannan wanda ya biyo bayan wannan zai samu ladan wanda ya yi sadaka da kaza sannan wanda ya biyo bayan wannan zai samu ladan wanda ya yi sadaka da kwai ma'ana gwargwaron yadda ka zo da wuri gwargwaron yadda za a baka lada to wannan mahallin shayi cikin hadisin waɗannan mala'iku da suke rubuta ayyukan da bayi suke a wannan rana haka nan ya zo a wani hadisi da imamu abu dawud ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da sahabbai ya dago daga ruku'u sai wani a cikin su a baya sai ya ce rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi wannan kalma ya faɗa da ya faɗa da aka gama sallah manzo Allah ya jiyo ce waye ya faɗa waye ya maganan nan suka yi shiru wata riwaya manzo Allah ya ce ba wani abu ya faɗa mummuna ba wani sahabi ya ce ni ne ya rasulullah sai manzo Allah ya ce na ga mala'ika talatin da yan kai suna gaggawar waye zai rubuta ladan wannan kalma din da haka wannan ya gwada mana mala'iku suna rubuta ayyukan da bayi suke yi wannan kaɗan daga cikin hadisai da suka gwada haka ya ku yan uwa masu girma daga cikin abin da zai faru ranar tashin alkiyama ranar da babu makawa sai ta zo wannan littafi da aka rubuta wa mutum a ranar za a bashi wannan littafi za a miko masa wannan littafi zai zo masa a buɗe Allah ce wa kulla insani dukkan kowane mutum alzamna hu ta'irahu fi unuqi mun lazamta masa ayyukansa yana wuyan shi ma'ana yana tare da shi duk inda ya je wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban ranar alkiyama za mu fito masa da wani littafi yalqahu manshura zai same shi a buɗe mana kowane mutum Allah zai lazumta masa abin da ya aikata na alkhairi ne ko na sharri ne yana tare da shi ba za a ɗau aikin shi a ba wani ba kamar yadda ba za a ɗau aikin wani a bashi ba kowa aikin shi za a bashi sai a tattara wannan aiki a cikin wani littafi da za a ba mutum ranar tashin alkiyama ko dai a bashi ta dama in ɗan aljanna ne ko kuma a bashi ta hagu idan ɗan wuta ne kamar yadda Allah ya faɗa ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini kaga wanda aka baiwa littafinsa ta daman shi فسوف يحاسب حسابا يسيرا to da sannu za a yi mai hisabi hisabi mai sauki hadisi ya gwada cewa shine za a dan duba sama sama ba za a bi a kwalkwale a diddige ba a'a kullun za a duba sama sama sai a ce ya wuce wa yanqalibu ila ahlihi masrura ya juya cikin iyalansa a gidan aljanna yana mai farin ciki wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri wanda aka baiwa littafi ta bayan shi wata wata ayar bi shimalihi ta hagu wasu malamai suka ce hagun ne za a bankara ta koma baya ya karba wasu suka ce a yanayi ne guda uku amma mafi zahiri guda biyu ne ma'ana za a tura hannun hagun ya koma ta baya ya karba Allah ce fa sawfa yad'u subura sannan zaka je yana kiran halaka wa yasla sa'ira ya shiga cikin wutar sa'ir innahu kana fi ahlihi masrura domin anan duniya ya zama cikin iyalan shi mai horewa ne mai yin abin da ya ga dama ne innahu zanna allan yahur shi abin da ma ya tafi akai ba zai koma lahira ba da haka yake yin abin da ya ga dama bala inna rabbahu kana bihi basira ba haka lamarin yake ba ubangijin shi yana kallon shi da haka a ranar kowa za a bashi littafin sa in ma ta dama in ma ta hagu abu usman as-sabuni ɗaya daga cikin malamai da suke rubutu kan aqida ta ahlus sunna wal jama'a ya ce su ahalin sunna sun yi imani da tashi bayan mutuwa rana alkiyama sun yi imani da duk abin da Allah ya bada labari na tashin hankali da zai faru a wannan rana da irin yadda bayi za su sassaba a yanayinsu da abin da za su gani da abin da za su tarar a wannan rana na karɓar littafi da dama ko dai karɓar littafi da hagu sannan da amsa tambayoyi sannan ga komawa zuwa ga duk abin da zai faru a wannan rana ahlus sunna wal jama'a sun yi imani da wannan bayan an jefa kowa littafin shi sai Allah ce ikra kitabak karanta littafin ka ya kai dan adam ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yau ka yi shi kai wa kanka hisabi kowa ya karanta ma'ana kai ka duba littafin ka ka san ba zalunce ka ba ka san abin da ka aikata ne da haka a ranar mutum zai buɗe wannan littafi yana karanta duk abin da ya aikata a cikin littafin akwai babban aiki akwai karami akwai dan miƙiƙi duk yadda mutum ya kai da aiki da kankantar aiki ko girman shi sai ya gan shi a lokacin za ka ga masu saɓan Allah sun shiga cikin tsoro da tashin hankali saboda abin da suka gani na munanan ayyukansu za su ce ya kai co ya kai can mu mali hazal kitab wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin zunubi babba ko karami komai sai da ya kididdige Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira sun tarar da duk abin da suka aikata gashi nan an zo da shi wala ya zulimu rabbuka ahda ubangijinka baya zalunta kowa a ranar babu zalunci to a lokacin kowa zai duba ya gani Allah ya gaya mana wanda aka baiwa littafin sa da dama saboda farin ciki zai ce ha umu qra'u kitabiya zai dinga kira ya mutane ku zo ku karanta littafi na domin me ya ga kyakkyawan sakamako yadda ka san kamar nan duniya duk wanda ya je gurin da zai karɓi sakamako ya ga mai kyau to zai tafi yana bishara yana farin ciki yana murna to haka ranar tashin alkiyama zai ce inni zanantu anni mulaqin hisabiya na tabbatar dama na yi imani zan game da hisabi da haka ya kiyaye aiki bai yi aikin da yake mara kyau ba Allah ce fa huwa fi ishatin radiya to a ranar yana cikin rayuwa yardaddiya fi jannatin aliya cikin aljanna madaukakiya qutufu hadaniya duk abubuwan da ake tsinka a cikin ta suna kusa mutum yana zaune zai iya tsinka ya ci yana kwance yana tsaye babu wahala a ciki kulu washrabu hani'an a ranar za a ce ku ci ku sha kuna masu kwanciyar hankali da nutsuwa bima aslamtum fil ayyamil khaliya saboda abin da kuka gabatar a kwanakin da suka riga suka wuce wannan wanda aka bai wa littafi da dama kenan wa amma man utiya kitabahu bi shimali amma wanda aka baiwa da abu fa ya kulu ya laitani lam uta kitabiya zai ce ina ma ba a bani wannan littafin ba ina ma wannan littafin bai zo hannuna ba walam ajri ma hisabiya ban ma san menene hisabin da za a yi mun ba ya laita haka na tilqadiya ce ya kai canta ina ma dai mutuwar ta zama ita ce ta ƙarshe ma'ana yana nufin ina ma mutuwar da yayi ba za a tashe shi ba ko kuma ya laita haka na tilqadiya ina ma yanzu mutuwa ta zo ta zama ta gama da shi babu tashi imamu qatada ya ce zai yi burin mutuwa wanda a nan duniya ba abin da ya fi gudu irin mutuwa amma a ranar saboda wannan azaba zai burin mutuwa ce ma agna anni maliya dukiya ta ba ta wadata mun komai ba halaka anni sultaniya mulki na da iko na da dama ta da alfarma ta halaka anni sun bace min babu su a yau ba za su tseratar da ni daga azabar Allah ba a lokacin sai Allah ya ce mala'iku ku zuhu fa hullu ku kama shi ku kuntace shi ku sanya ya cikin sarka ku jefa shi cikin wutar jahim innahu kana la yu'minu billahi alazim baya yin imani da Allah wala yahuddu ala ta'amin miskin baya kwadaitarwa kan ciyar da miskini mana baya ayyukan alkhairi ba imani ba taimako sannan kuma mutum ne mai saban Allah da haka a ranar bai da wani masoyi falaisa lahu al-yawma hahuna hamim ayo bai da wani masoyi wala ta'amun illa min ghislin ba wani abinci sai wannan ghislin din la ya'kuluhu illa al-khati'un ba wanda suke cin sai masu zunubi ya ku yan uwa wannan zai faru ranar tashin alkiyama ba makawa kowa ya duba ya gani da me zai cika littafin shi kowa a cikin mu yayi tunani ya duba ya gani da me zai cika littafin sa a yanzu da yake da dama yake tafiya yake gani yake magana yake da lafiya zai iya yin aiki to ya duba ya gani tun kafin lokaci ya kure shin zai cika shi ne da ayyuka na kwarai sallah azumi ba da zakka idan yana da hali yin sadaka karatun alkur'ani biyayya ga iyaye sada zumunci da sauran ayyukan alkhairi ko kuma zai cika shi da kishiyar haka domin waccan rana dai ba makawa sai ta zo kuma wannan littafi ba makawa sai an dawo da shi kuma ba abin da mutum zai gani sai abin da ya aikata mafi girma mafi mahimmanci mafi zama wajibi da za a rubuta wa ɗan adam kuma mafi girman abin da ɗan adam zai samu wanda zai taimake shi a wannan rana shine kaɗaita Allah shine tauhidi domin ma'ana ya zama ya kaɗaita Allah cikin ibada bawa ya kaɗaita Allah cikin ayyukansa bawa ya kaɗaita Allah cikin sunayen shi da sibobi shine mafi girman abu dan ranar tashin alkiyama kamar yadda ya zo hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito za a zo wa da wani mutum da fayil na laifi guda casa'in da tara kowane fayil iya ganin idan shi iya girman shi iya ganin idan shi zai muna ya ga babu abin da ke ciki sai dai fuka da ayyuka da ya munana zai yanke Allah ya tambaye shi mala'iku sun rubuta ma abin da ba haka bai ce a'a an zalunce ke ce a'a ba zalunce ni ba to kana da wata kyakkyawa ya ce ya Allah babu kuma babu abin da zan iya yi ya sallama sai a fito mai da wani ɗan kafi karami a cikin shi a rubuta la ilaha illallah mana ya mutu kan kaɗai ta Allah duk waɗannan laifuka da yake yi amma yana da tauhidi baya shirka da Allah sai ya ce ya ubangiji mai wannan ɗan kati karami zai yi a gaban waɗannan manya-manyan faye mai wannan kati zai yi sai a ɗora akan ma'auni wannan yana daga cikin abin da za a auna za a auna ayyuka za a auna masu ayyuka za a auna ayyuka kamar yadda hadisi ya nuna za a zo da mutum ƙato manzo Allah ce za a zo da mutum ƙato mai kiba a auna shi a ma'auni amma ba zai nauyin sauro ba a wajen Allah za a zo kuma da mutum ƙarami wanda kowa yake rena shi fingi fingi a auna shi kuma ya zama yana da daraja da kima a wajen Allah da haka za a auna wannan sai wannan kati ya rinjaye dukkan waɗancan laifi sai Allah ya ce ka tafi aljanna na yafi maka da haka mafi girman abin da za ka rayu a kai tauhidi kaɗai ta Allah karka yadda ka haɗa Allah da wani kowane ne da haka mafi kuma munin abin da mutum zai bari a littafinsa haɗa Allah da wani shirka wannan abu Allah baya gafarta wanda ya shirka da shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta a yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida da haka ya ku yan uwa ku ji tsoron Allah ya ku yan uwa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu lura mu sanya ido mu sani Allah yana kallon mu a fili ko a boye da'iman mu dinga tuna waccan aya wa inna alaikum lahafizin akan ku akwai masu lura da kiyayewa ikiraman katibina masu girma marubuta sannan ya'lamuna ma taf'alun suna sanar da abin da kuke aikatawa mu ji kunyar waɗannan mutane mu ji kunyar waɗannan mala'iku masu girma mu girmama su mu kiyaye darajar su mu kiyaye kada mu yi abin da ba za mu so wani mu ya gan mu akan wannan aiki ba ba za ka so dan uwanka ya ganka kana wannan aiki ba duk da kai ma za ka iya yin shi ma zai iya yin wannan aiki amma saboda munin shi ba za ka so dan uwanka ya gani ba to mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi yayin da kake sabo kana saba Allah to kana cutar da waɗannan mala'iku masu girma da suke tare da kai dan haka mu kiyaye mu yi abin da yake kyakkyawa dan mu samu kyakkyawar shaida a wajen Allah madaukakin sarki ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sibobinka madaukaka Allah ka sanya mu cikin ma'abuta damar da tashin alkiyama Allah ka sanya mu cikin waɗanda za a ba su littafin su suna farin ciki suna murna suna kira da a zo a karanta wannan littafi Allah ka kare mu daga sharrin sako da zunubi Allah ka kare mu daga sharrin sako da zunubi ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sibobinka madaukaka ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa tamu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi ya Allah madaukakin sarki ka ji kan magabatanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yi musu rahma Allah ka sanya mu cika da imani Allah ka tashe mu tare da annaba da siddiƙai da shahidai da salihan bayi ya Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu ka shiryar da zurriyar mu ya Allah ka sanya albarka cikin abin da ka bamu ya Allah ka sanya albarka cikin abin da ka bamu waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya Allah ka kara mana wadata da albarka yi salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu da yi wa annabinsa salati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda yi mun salati salati ɗaya Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk